Amin.
Ba'd Aleykum. Aleyküm kalayla selam Amin.
يا همة الشديدين بهذا المهدر ولتأتي به سبحانك الحمد لله رب العالمين ikirawa mutala yanwa kamar yadda aka saba dama duk ranar 29 ga wata salamu alaikum ai mustapha
Malam kalam malam. Kai. Kai.
ka san dan ambitation nake sa tafsiri a ciki to yan uwa kamar yadda aka saba duk shekara ran 29 ga wata ga sha'aban ana zuwa kwamitin fatawa na majalisar sarki yana zuwa yana zama saboda maganar ganin wata idan an samu wanda suka gani a nan kano da ƙauyukan kano to ana kawo su gaban sarki muna yi musu tambayoyi don a tabbatar da ingancin ganin watan nasu idan kuma an gani a waɗansu garurruka to ana sanar da sarkin musulmi to shi kuma sarkin musulmi yana yowa shi mai martaba sarkin kano waya in kuma bai masa ba in an zo an zauna idan har ba a samu wani bayani ba shi mai martaba sarki yanewa sarkin musulmi waya ya ji labari ko an ga wata alhamdulahi bana ma kamar yadda aka saba yi kowace shekara haka aka yi bana mun je mun zauna mai martaba sarki ya fito kuma an bincika duk kano ba inda aka ga wata an tambayi hakimai hakimai sun tambayi jama'arsu dagatai dagatai sun tambayi masu unguwanni duk dai ba inda aka ga wata a kano to ana, ana cikin wannan zaman sai shi mai alfarma sarkin musulmi ya yi wa shi mai martaba sarkin kano waya ya sanar da shi cewa an ga wata a wurare wajen guda goma a nan a najeriya kuma shi ya yarda da wannan ganin kuma ya tabbatar da shi saboda haka an gani a zaria a unguwar nufawa an gani a bajoga a bauchi an gani a neja an gani ma a sokoto to duk da ya yi ta lissafa inda aka gani to bayan sun gama da shi mai martaba sarkin kano ta waya shi kuma sarki ya yi mana bayani ya ce to majalisar fatawa ta nan kano mai ta gani shi ne aka ba sarki fatawar cewa abinda ya kamata a amince da abinda sarkin musulmi ya sanar tun da mu ma daga nan mun gani aka gan sanar da shi su ma amincewa su ma suke kuma tun da yake dukkan kuduri ɗaya ne kudurin namu duk ɗaya ne za a iya gani a nan za a iya gani a can kuma duk saboda haka a sarki ya karɓi wannan ganwata kuma ya sa tun ma muna can aka taimaka to za mu yi ko da simili ɗaya ne ko ko simili biyu saboda kan mu ta mu zauna mu tashi ba a yi wani abu ba eh, bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
فما كان دعوتهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين وما كان دعواهم wato da'awarsu wato bata kasance ba ai wato qauluhum fadin su iz ja'ahum ba'suna yayin da azaban mu ta zo musu illa an qalu sai dai cewa suka yi inna kunna zalimin mu dai mun zama azzalimai ma'ana sun zama kafirai ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين falanas'alanna allazina ursila sannu za mu tambayi wallahi za mu tambayi wanda aka aika musu wato wanda aka aika musu manzanni ai al'umma za mu tambayi wato al'ummatai an ijabatihim rusula ga amsa wasu ga manzannin da aka tura musu wa amalihim da aikin su fi ma balagahum cikin wato abin da ya riske su wala al- wala nas'alanna al-mursalina wallahi za mu tambayi su ma manzannin anil iblagi wato ga risar- ga riskar da aiken ولنقصن عليهم بعلم sannu za mu ba su labari da ilmin da ilimi mu mun san abin da za mu gaya musu lanuhubiran nahum ka gani lanuhubiran nahum ga lami na kasami ga nuni na taukidi wato tabbat ya ubangiji ya tabbatar da za a yi wallahi ba shakka wato za mu wato za mu za mu baka labari wato za mu baka labari da ilimi wato za mu baka labari da ilimi ma'ana abin da za mu gaya maka mun san shi shi yasa za mu gaya maka wato za mu ba ka labarinsu eh da nuhubiran nahum kai za mu ba su labari an ilmin bisa ilimin mu bi ba fa aluhu da abin da suka aikata shi duk abin da suka aikata mun san shi kuma za mu gaya musu sun- sun sun aikata shi wa ma kunna ga'ibina وما كنا غائبين ibi mu da mu zamo ga'ibina wato fakakku ba wanda ba ma nan an iblagi rusul lokacin wato riskar warar manzannin wal ummul khaliyati da al'ummar da ta shuɗe fi ma amilu cikin abin da suka aikata والوزن يومئذ للحق walwazinu walwazinu wato kaga dai wato awo lil a'mal ga ayyuka aw li sahaifiha ko kuma ga takaddun da aka rubuta ayyukan to wato wannan awon alhaqu tabbatacce ne ai al'adul adalci da adalci ne kuma ka'inun kazantacce ne yau mai izin a wannan yini a yau su'al ranar tambaya ranar tambayar almaskur abun ambato ai wato wato a- ambato ho yawmul qiyamati shine ranar alqiyama wato kafirai da suke inkari suke inkarin wato tashin alkiyama suke inkarin kuma wato za a zo a yi hisabi to ubangiji yake tabbatarwa cewa wannan wato auna ayyukan bayi wannan abu tabbatacce ne za a yi shi a wannan yinin na ranar alkiyama wato ba ba ma kokonto a ciki فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون wanda ma'auninsa ya nawaye bil hasanati da kyakkyawan ayyuka wancananka su ne masu babban rabo Allahumma ja'alna minhum Allah ka sanya mu a ciki
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا ya zulimu wanda kuma ma'auninsa ya tumanya wato shi kuma ya yi nauyi kenan da munanan ayyuka ko ulaika lazina khasiru anfusahum wa nasu ne wanda suka tabar da kawunan su bi tasiriha da mai da ita ilan nar da tafiyar da ita ilan nar zuwa ga wuta bi ma kanu saboda abin da suka kasance ya zulimuna suna jayayya da shi bi ayatina da ayoyinmu saboda suna jayayya da ayoyinmu saboda haka makomarsu ita ce wuta azanallahu ajarana amin ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش walaƙad wallahi haƙiƙa mun tabbatar da ku ya ku ‘ya'yan annabi adam mun tabbatar da ku a cikin ƙasa kuma muka sanya muku sababai na rayuwa wato ma'aisha ai a sababai na rayuwa wato wato a cikin wannan ƙasa ta ishu na wanda za ku rayu biha a ita ai ta i- ma'aisha jam'u ma'ishacin dami ne na ma'ishatu قليلا ما تشكرون tashkurun godiyar ku dai kalilan kaɗan ce ma ƙwarai ala zalika bisa wannan ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا Adam- لآدم wallahi hakika mun halicce ku da halittar babanku annabi adamu sannan sai muka suranta ku a ma'ana mun suranta shi shi annabi adamu wa antum da kofi zahirihi a cikin tsaho- tsatsonsa bayan mun suranta shi to ku kuma kuna cikin tsatsonsa wato shi annabi adam eh sannan kuma muka ce da shi sai na- sannan sai muka faɗa ga mala'iku muka ce ku yi sajada ga annabi adamu sajada wato ta sunkuyawa wato ta gaisuwa wato fasajadu فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين duk sai suka yi sajada su mala'iku illa iblis sai dai iblis shi kadai ne abal jinni uban aljanu kana bainal mala'ikati ya zama yana tsakanin mala'iku lam yakun min sajidina bai kasance daga cikin masu yin sajada ba mu je.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da shi ma mana aka me ya hana ka Allah dinnan za'ida ce me ya hana ka kai sajada yayin da na umarce ka قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Allah sai ya ce ana khairun minhu ni na fi shi eh na fi shi ma'ana na fi annabi Adamu eh ana khairun minhu domin me domin halakta ni ka halice ni min narin daga wuta wa halaktahu shi kuma ka halice shi min dinin daga laka ai wato in mut- in wato in mutum ya fi baya cewa ya fi sai dai wani ya ce ya fi eh wanda duk ya ce na fi to kaga bai fi ba kenan ba inda ya kai قال فهبط منها sai Allah ya ce da shi fahabit ka sauka min ha daga wato aljanna wakila aka ce kuma mina samawati daga sammai ka sauka daga sammai فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج fala fa ma yakun naka bai kamata gare ka ba an takabbara ka rika kai girman kai ka rika girman kai fiya a cikin ta fa kharuj ka fita min ha daga sammai ko kuma daga aljanna إنك من الساجرين kai kana daga cikin azalili na kaskastatu قال أنظرني إلى يوم duk a su يبعثون kala sai ce kwato ka saurara min ya ubangiji har zuwa ranar da za a tashi annasu mutane ma'ana ranar alkiyama قال إنك من المرسلين Kala sai ce kai dai kana daga cikin ababen saurarawa a fi ayatin wa fi ayatin uhura a cikin wata aya Allah ya ce ila yawmil waqtil ma'lum ai waqtin nafhatul ula waqtin busa ta farko sanda za a yi busa kowa ma ya mutu قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم Kala sai wato Kala sai wato Iblis yake cewa da ubangiji ce saboda wato batawwaka da kai ili gare ni eh baɗin nan lilkasa mu ta rantsuwa ce yace wallahi saboda wato batar da ni da kai to jawabin wannan rantsuwar shine wallahi la'aqudanna lahum wallahi zan zaune musu ai libani adama ga ayan an- a- annabi adam zan zaune musu siradaka ta farkinka almustaqima wanda yake madaidaici ai ma'ana zan zaune ala ɗariƙi bisa ta farki almuwassil mai sadarwa ilaika zuwa gare ka zan zauna a nan in tsare su ba zan bar su fice su sadu da kai ba ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم Hmm, sannan zan zaki musu da- a gaba gare su da bayansu da damansu da hagunsu ai min kulli jihatin ta kowace jiha wato zan hana su an suluki gabaran wato haduwarsa galam na abbas abdullahi dan abbas ya ce wala yastadiu an ya ce min fawqihim wato shaidan ba zai sami iko ya zo wa ƴaƴan annabi adam daga burbushin su ba li allah ya hula bainal abdi wa bainal rahmatullahi ta'ala dan kai tsare tsakanin rahmar allah ta'ala da tsakanin bawan allah bai isa ya zo ta sama ba ولا تجد أكثرهم shakirin ya ce ba za ka samu yawa yawansu suna godiya ba ma'ana ba za ka same su muminai ba قال اخرج منها مذءوما مدحورا kura kala ya ce huruj ka fita min ha daga wato aljanna ko kuma daga sammai dinnan mas'uman kana wato abin zargi ai mamkutan abin zargi madhuran ai mubadan abin nisantarwa annar rahmatu gabar rahama Allah لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين laman tabi aka minhum wato wallahi duk wanda ya bi ka minhum daga cikin mutane eh la'amla anna wallahi zan cika jahannama jahannama minkum daga gare ku ajma'ina baki da ai minka da kai bi zuriyatuka da zuriyarka wa min nasu da kuma mutane duk zan cika ku don cika jahannama da ku da kai da zuri'arka da kuma mutanen da suka bi ka duk ku yan jahannama ne wa bihi taglibul hadir alal ga'ibi akwai rinjayar da wato hadiri akan wanda baya nan wa fil jumlati ma'ana jaza ma'ana jaza an min ash- min- jaza ma- fil jumlati ma'ana jaza'u man ashariya akwai ma jawa- wato jawabin man ashariya a cikin wannan jumla ai man tabi aka wala duk wanda ya bi ka o azibhu zan masa azaba ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما wa qala sai ce ya kai annabi adam uskun anta ka zauna kai anta dinnan takidun takidi ne lillamiri ga zamiri fi uskun cikin uskun fayu dafa alaihi sai a adafi a gare shi a adafin wazaujuka ka zauna wazaujuka da matarka hawa ita ce na na hawa ku zauna aljannata aljanna fakula ku ci min haisu shi tuma duk abin da kuke so ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين limi kan ku kusanci wannan itaciya bil akli da ci min har da gare ta wayil hindatu ita ce hinda fata kuna in kun ci za ku kasance mana zalimi ne daga masu rage wa kansu lada
فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم atihima fa waswasa lahum ash-shaytanu sai shaydan ya musu waswasi shine iblis li liyubdiya lahum ma wuya dan ya bayyana abin da aka lullube anhuma gare su wato al-yalil wato suturar da aka yi musu dan ya yaye ta abin da wato aka lullube su min sawatihima wato daga wato abin da aka lullube min sawatihima daga wato al'aurarsu sai wato ya yi musu haka ne dan ya yaye wannan dan ya bayyana wato tsiraicin su وقال ما نهيكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين adadin wakala lahu wakala sai iblis yace da su wato ubangijinku bai hane ku ga wannan itaciya ba sai dai dan kin an takuna dan kan ku kasance malakai ni mala'iku ne guda biyu ko kuma wa qur'a bi kasril lam malikaini sarakuna guda biyu au takuna ko kuma ku kasance min al khalidin daga wato dawwamammu wa zalika wannan kuma lazimun mai lazimta ne an al akla ga cin minhuma daga gare su wa kama fi ayatin ukhra kamar yadda ya zo a cikin wata aya da Allah yake cewa hal adulluka ala shajaratul hulgi- huldi wa mulkin la yabla
وقاسمهما إني لكما لمن wa الناصحين qasamahuma sai ya rantse musu ai a sama ya rantse lahuma gare su billahi da Allah yace ni dai wallahi ina daga cikin masu nasiha ga dai ku fi zalika cikin wannan alhamdulillah mun taba karatu sai a je a shirin azumi eh, sai a je a tanadi sahur a je a yi a yi sahur a yi sahur insha Allah Allah ya maimaita mana kamar da yadda aka saba yan uwa kullum za a fara karatu bayan an gama tarawihi kamar yadda aka gani yanzu ana fara karatu da wuri to saboda ba a ba ba a sallar tarawihi amma yanzu da an ga wata kuma gobe za a fara tarawihi to kun ga sai an gama tarawihi sannan za a ci gaba da karatu shi kuma tarawihi ana ga- kare shi wajen karfe tara da dan wani abu yana kaiwa kamar tara ne zuwa ko tara da- da kwata insha Allah eh Allah ya maimaita mana Inna salatul fati uku uku صلاة الفاتح أفؤكم
Wallahu sha ɗaya قل هو الله جاء
Wallahu sha قل ɗaya هو الله جاء
Wallahu sha ɗaya قل هو الله جاء
Wallahu uku قل هو الله أفؤكم
sai muka mana karatun Allah ce biyu zai biya musu kan salatul fati صلاة الفاتح
daga wannan mu zama sun ce Allah ce biyu sai Allah san da a cikin zukatan salatul fati صلاة الفاتح
ba su lafiya mu Allah ya ba su lafiya masu lafiya Allah ya inganta ta salatul fati صلاة الفاتح
halin kunci da ake ciki Allah ya warware mu Allah ka mana yalwa salatul fati صلاة الفاتح
rashin tsaro da ake fama da shi Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu salatul fati صلاة الفاتح
wa hadiya sa Allah Allah shi ya sallah sada a cikin zakatun salatul fati صلاة الفاتح
duk wanda ya halarci wannan wurin na Allah ya biya masa bukatar sa salatul fati صلاة الفاتحة
in suka aiko neman addu'a Allah ya biya masa bukatar sa salatul fati صلاة الفاتحة
wannan wata da muka gani Allah ya maimaita mana salatul fati
صلاة الفاتحة salatul fati
صلاة الفاتحة salatul fati صلاة الفاتحة
fatiha da salatul fati فاتحة صلاة الفاتحة
Allahumma ya fatiha wa kabir shi
آمين.
Allah